إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا ساكي سادوا وأن يمتي رانا الحميس wanda shine yammacin 20 ga watan Zulhijja al-Muharram shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daidai da 18 ga watan Agusta na shekarar miladiya ta 2022 a ci gaba da karatu daga littafin wato al-wajiz fi aqidati salafi salih a cikin fa'aliyat wato activities na wannan daura ta biyar cikin daurat na ɗaliban ilimi daga makarantar darul kirati salafiya da ke nan katsina wadda ake gabatarwa a wannan karan daga wato farfajiyar makarantar community of uh, community college of arabic language and islamic studies da ke goruba ko goruba estate a jiyare uh, wannan shine zai zama darasi na 22 kenan a cikin wannan jerin giya insha Allah za mu tashi kai tsaye daga inda malam yake cewa min wasaya a immati salafi fi tahdhiri min ahli bid'ah wal ahwa wasu maganganu da za a cirato daga cikin irin jan kunne da malaman farko suka yi wa al'umma akan cewa a guji bid'a a guji ƴan bid'a a guji masoya zuciya watan saboda tsananin munin bid'a irin yadda musulunci yake fafutukan yaƙi da kawar da ita za ka ga akwai maganganu masu yawa da aka ruwaito daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu da sauran ayyummatul huda game da haɗarin bid'a za ka ga al'imamu allalakayi hibatullah ya ruwaito da yawa daga cikinsu hakanan a ibnu babba a cikin littafinsa al'ibana hakanan ibnu wadda a cikin littafin shi na albida'u wan nahyu anha hakanan abu shama a cikin littafinsa alba'if ala inkaril bida'i wal hawadith da littafai dai ire-iren waɗannan za ka samu waɗannan bayanai da yawa a cikinsu qala amirul mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa ya atihu nasun yujadilunakum bi shubahatil qur'an za a wayi gari wasu mutane su dinga jayayya da ku da shubuhat wato ababe masu rikici a cikin alqur'ani abinda yake wato mai harshen damo abinda ba bayani ne wanda za a fahimta kai tsaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam Umar yace khuduhum bis sunan ku kama su da hadisai fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillahi ma abuta hadisai su suka fi kowa sanin alqur'ani duk wanda zai kawo ta aya rikirkitacciya ko shi ya rikita ta yana so ya kawo rudari to a nemo hadisai zaka ga sun fitar da bayani karara akan me wannan aya take nufi وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن سأله عن عن المنكرين للقدر سيدنا عبد الله بن عمر da aka tambaye shi game da masu inkarin kaddara sai ya ce idza laqita ulaika fa akhbirhum anna ibn umar minhum bari'un wa hum minhu burra thalath marrat wannan ma asalin shi na cikin sayyid muslim cikin muqaddima sayyidina abdullahi dan umar aka bashi labarin cewa a kasar iraki wato a basara akwai wasu mutane masu cewa babu kaddara Allah ba shi ke tsara abubuwa ba ƴan adam suke tsara wa kansu shi ma sai dai ga ana yi yake to ku gaya musu ba ni ba su kuma su ma ba su ba ni ya maimaita wannan kalma har kafa uku wa qala abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma la tujalis ahla al-ahwa'i fa inna mujalasatuhum mumrida lil qalbi yace karka dinga zama a majalisin ƴan bid'a domin zama a cikin majalisin 'yan bid'a yana daga cikin sabubba da ke sa wa zuciya ciwo na shubuha da nifaka da makamantansu wa qala al-alimu az-zahid al-fudayl ibn iyad rahmatullahi alayhi malam fudayl ibn iyad yana cewa sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinika duk wani dan bid'a karka yadda ka masa aminci game da addininka wala tushawirhu fi amrika karka nemi shawarar dan bid'a game da al'amarin kasuwancinka ko cinikayya ko zamantakewa ko neman aure ko za ka gina gida ko za ka sai wani abu ko za ka yi wata harka ka nemi shawarar ɗan bida wala tajlis ilayhi kar ka zauna a gaban shi ka ce za ku yi wani ilimi wa man jalasa ila sahib bid'atin duk wanda yake zama a gaban dan bid'a awrasahu Allahu al'ama Allah zai gadan mushi da makanta ya'ani aman fi qalbi wato makantar zuciya wa qala al-imam al-hasan al-basri al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi shi kuma yana cewa aballahu tabaaraka wa ta'ala an yi azan lissahibi hawan bitauba Allah ya ki yadda Allah ya ki ba dan bid'a damar ya tuba kowa yana iya tuba da kafiri da fasiki da duk wani mai ta'asa amma dan bid'a za ga shi kullun ƙara zirmawa yake cikin bid'a shi percentage din da dan bid'a ke tuba is highly insignificant ba shi da ba shi da ma'auni وقال الإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ينتشوى اللهم لا تجعل لسائب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي فيحبه قلبي يا الله كرك بري wani dan bid'a ya samu wata alfarma a kaina ya mun wani taimako ko ya mun wani agaji ko ya mun wani shiga gaba har in je in ji ina son shi a zuciyata domin ta zuciya tana son wanda kyauta mata don ya samu dama shi ne ke da wani mukami ka kuma kana neman wata alfarma ko shi ke da wani magana shi ke ta cewa akan wata matsala ko kuma kana neman wannan matsala kaga ya samu ya hannu a kanka ya samu minna a kanka tun kana kana kana kana daga kafa kana daga wata na za ka fara kare shi a sai ka daga ma abin da yake ma ba laifi ba ne قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري al'imamu Sufyan ibn Sa'id al-Thauri shi kuma yake cewa man asgha sam'ahu ila sahibi bid'ati duk wanda ya sanya kunnensa ya saurari dan bid'a wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'a yana sana cewa dan bid'a ne nuzi'at minhu al-isma to abinda ke tare da shi na kariya da Allah ya bashi za ta bar shi ko kila ila nafsi sai a bar shi da kansa sai yadda hali yayi bai da wata kariya immunity da yake da shi to ya lalace ke immunity da yake da shi na kariya daga bid'a ya samu matsala wa qala al imam muhammad ibn sirina wa qala al imam al auza'i al imam abdurrahman ibn amr al auza'i imam ahli sham rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa la tumakkinu sahiba bid'atin min jidalin kar ku ba dan bid'a dama yayi musu da kai shine magana da aka fara a darasi na dazu kar ka yadda ka bashi dama cewa wai ku tattauna ku yi muqabala kar ka yadda fayurisu qulubakum min fitnatihi irtiyaban koda bai ka da kai ba sai ya ban maka wata shubuha a zuciyarka al-imam Abubakar ibn Ayyash yana majalisin sa wata rana sai wani dan bid'a yazo yace yana so a bashi dama zai yi magana zai yi tambaya yace ba za ka yi tambaya anan ba ita algawa ta malam wata aya ce kawai nake neman fasara ta yace wallahi wala nisfa aya ko rabin aya ba zan bari ka ka fada nan ba ka tashi ka fita sai dalibai suka ta mamaki to algawa ta malam yace fa qur'ani ya tambaye ka yace a'a ina tsoron ya samu wata gaba a cikin wata aya ya karanta iya gabar sai ya bar ku da wani abu a cikin zuciyarku game da ayan zai karanta ayan ya kawo ta shubuha ya lulluba mata sai ya tashi ya bada waje kuma yi daga to gaskiya ne ba ai ya ja nafsi ba ka ake cewa wace ai shi ma ya kawo hujja to gara karka ji gaba ki daya wa qala muhammad ibn sirin al-imam muhammad ibn sirin wannan wanda dan gidan bararran bawa a gidan Anas dan Malik shi ma bararran bawa ne a gidan Anas dan Malik babban malami ne cikin malaman tabi'ai Allah ya gafarta masa rasuwarsa shekara ta 110 yana mai muhaddiran min al-bida'i yana mai tsoratarwa daga bid'a yace ma ahdatha rajulun bid'atan faraja as-sunnatan ba a taba samu wani dan bid'a wanda zai kawo wata bid'a sannan kuma ya koma daga baya kan sunna ba da zarar mutum ya shiga bid'a to ya kama daji kenan wannan yana cikin muqaddima ta sayu muslim wa qala al-imam malik ibn anas rahmatullahi ta'ala alayhi al-imam malik ibn anas imam darul hijra yana cewa la tunkihu ahlal bid'ah kar ku aurarwa da 'yan bida 'ya'yanku wala tunkahu ilai wala yunkahu ilaihim ba a kuma aurowa daga gurinsu wala yusallamu alaihim ba kuma a yi musu sallama wannan cikin mudawwanatul kubra ta dan qasim wa an imam shafi'i rahimahullahu ta'ala annahu ra'a qauman yatakallamuna fi shay'in min al-kalami fasaha wa qala al-imam muhammad ibn idris ash-shafi'i yaga wasu mutane suna magana akan wani abu da ya shafi ilmul kalam sai ya daka musu tsawa yace imma an tujawiruna bi khairin ko dai ku zauna a cikinmu a irin alkhairin da kuka same mu karatun alkur'ani da sunna wa imma an taqumu anna ko kuma ku tashi ku bar nan wajen ba ma san irin ku a nan wajen wannan kuma yana cikin littafin muktasarul hujja fi bayanil mahajja na ainihin wato nasr ibn ibrahim al-maqdisi wa qala imam ahli sunnati ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jamaa rahimahullahu shi kuma yake cewa inna ahlal bid'i wal ahwa'i lalle su yan bid'a da masoya zuciya la yanbaghi an yusta'ana bihim fi shay'in min umuril muslimin bai dacewa a nemi taimakon su akan wani al'amari daga cikin al'amuran musulmai bai dace a ba dan bid'a wani mukami ko wata dama da zai wakilci musulmai ba fa inna fi dhalika a'zamu ad-darari 'ala ad-din babu shakka a cikin baiwa yan bid'a mukamai da madafin iko da faɗa aji da neman taimakonsa akan al'amarin musulunci akwai cutarwa ƙwarai ga addinin musulunci wannan magana jama'a tana da muhimmanci ƙwarai al-imamu ibn al-jazari ibn al-jawzi amin shi ya dauko wannan magana ya ruwaito ta a cikin manaqibul imami ahmad ibn hanbal tarihin ahmad ibn hanbal da yi malamai suka kawo wannan magana suna buga misali da abin da ya faru da daular abbasiya daulatu bani al-abbas kamar da aka san tarihin ta shekarar ta wajen 526 a duniya daula ce muhimmiya a tarihin musulunci amma me ya kawo ƙarshen ta shine wani bataccen waziri wani babban minista da aka nada mai suna Ibn al-Alqami dan Shi'a ne Rafidi sarkin wannan zamani al-Mu'tasim ala al-al-al ne sunan shi na manta sunan shi al-Qa'imu bi amrillah shine ya mutu sannan aka saka wannan na ƙarshen shi to wannan sarkin ya ɗauke shi ya bashi babban minista kuma ya bashi wuƙa da nama shi ke gudanar da gwamnati shine ya gayyato tatar kafirai maguzawa hamajiyun wanda suke kamar kamar dabbobi marasa hankali su holako shi ya gayyato su ya dinga rubuta musu wasiƙu yana ƙawata musu cewa su zo su kawo hari garin bagadaza su rugurguza shi kawai don sun mai alƙawarin idan sun ci garin da yaƙi shi za su sa sarki sannan kuma ya dinga wulakanta al'amarin tsaro da harkar tsaron ƙasa ya rage yawan sojoji da kashi biyu bisa uku duk ya musu ritaya ya musu resigning ya kore su babu moral babu babu salary babu allowance har ya zama sojojin da suke ƙasa bagadada a lokacin suka koma kwata-kwata mutum dubu talatin ne wanda da kuma suna da soja sama da mutum dubu ɗari da hamsin sai da kuma basu dubu talatin ba kuma su ma dubu talatin ɗin kawai kawai dai sunan suna sojoji ne babu training babu continuity babu komai da haka da aka zo aka kawo farmakin aka tarar da ƙasar wato dama ta riga ta shirya karɓan hazima lokaci guda ba amma yi yaƙi ba ai ba yi yaƙi ba ma ba a yi mukawama ba in banda wata 'yar hamiya da ta fita ta je aka warga za ta ta dawo shi ya zuga sarkin kuma cewa mu je a yi sulhu ka yadda da duk abin da suke so aka fita suka ce sai an fito da kowa da kowa daga cikin manyan garin aka yi ta yanka mutane kamar ragunan layya ibn al-jawzi ana aka yanka ƴaƴan shi da jikokin shi mutum biyar duka manyan malamai ne duk wani mai kuɗi da wani malami da wani babba sama da mutum 700 lokaci guda aka yi ta musu yankan rago sannan aka shiga garin aka yi istibahansa na kwana 40 kawai aka yi ta kisa ana fyaɗe ana rusawa ana cin zarafi ba abin da ba a yi ba kwana arba'in in kana karanta labarin sai ka yi ƙwalla to duka me ya jawo bai wa wani ɗan bid'a dama malamai suna buga misali da wannan duk sanda suka ambaci wannan magana ta ibnu ta ibnu hanbal Allah shi kyauta to har a yanzu ma zaka ga akwai shugabanni da dama wanda suke da wannan sakacin sadako wasu wanda ma ba musulmai ba ko wasu batattu ko su marasa manufa su ba su mukamai su kuma su amfani wannan mukaman su kawo tangarda ga rayuwar musulmai Allah ka tsare mu malam yace wa qala ihdharil bid'a kullaha Ahmad dan Hanbali yake cewa ku gujewa bid'o'i gaba ɗayan su wala tushawir ahadan min ahli bid'ah fi dinika kar ka sake kai shawara da wani dan bid'a game da al'amarin addininka wa qala al-imamu abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi ibn hassan al-ambari babban malamin nan wanda wanda ya rusu a shekara ta 198 babban malami ne kwarai da gaske yace innahu laysa fi ashabil ahwa'i sharrun min ashabi jaham a cikin duk 'yan bid'a babu mafiya sharri kamar mutanen jahamu dan safwan 'yan jahamiya kenan yuriduna ala an yaqulu manufarsu kawai so suke ƙarshe su ce laysa fis sama'i shay'un babu Allah a sama ara wallahi Allah yunakahu ni a gani na sam bai dace a dinga aurataya da su ba wala yuwarasu kuma a dinga gadar juna da su wannan cikin zafin as-sunna na Abdullahi dan gidan Ahmad dan Hanbal wa qala Abu Kilab al-Basri Abu Kilaba Abdullahi ibn Zaid al-Jurmi rahmatullahi alaihi shi kuma yaro sune shekara ta 104 yake cewa la tujalisu ahal al-ahwa fa innahum fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhalu fi kar ku dinga zama da ƴan bid'a saboda su ƴan bid'a in ma dai ba ku shiga cikin irin bid'ar su ba to mafi karancin bala'i shine labbasu alaikum ma ta'rifuna za su rikirkita muku addinin da kuka sani shine mafi karanci wannan yana cikin ibnu batta al-ibana wa qala ayyub as-sakhtiyani ayyub ibnu kaysan ibnu abi tamima kaysan al-sakhtiyani ko sakhtiyani wanda ya rasu a shekara ta 131 yana cewa inna alal ahwa'i ahlu dalala wala ara masirahum illa ila an-nari illa an-nar yace yan bid'a wato batattu ne kamar yadda kuma manzo Allah ya ce kullu dalatin finnar yana ganin makomarsu kawai ita ce wuta wa qala abu yusuf al-qadi al-imam abu yusuf wato yaqub ibnu ibrahim ibnu habib qadi qudatid dunya da ake cewa a lokacin babban alƙalin ƙasar bagadaza babban ɗalibin al-imam abu hanifa ya rasu a shekara 182 a halin yana alƙalinci a ƙasar bagadaza yace la usalli khalfa jahmi wala rafidi wala qadari ni bana sallah a bayan bajahame ko ba rafidi ko ba qaddare duk wannan yace baya sallah a bayan su wa qala shaykhul islami abu uthmana isma'il as-sabuni abu uthman isma'il ibnu abdurrahman ibnu ahmada as-sabuni al-imam abu isma'il abu uthman as-sabuni mutumin khurasan wanda shi kuma daga baya ya rayu ya rasu a shekara ta 449 yake cewa da tara ko da tara ko na jiyas ya ce wa alamatu a halin bida'i alamar 'yan bida'a ala ahaliha badiyatun zahira alamar 'yan bida'a tana nan karara a jikin 'yan bida'a da ka kalle su inda ka san alamar za ka gani wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiy sallallahu alaihi wasallam mafi tsananin alama yan bid'a wadda kowane dan bid'a zaka ganshi da ita shine tsananin kiyayya da masu ruwaito hadisi baya son hadisi baya son masu ruwaito hadisi bai san yaji an ce haddasana wa ihtifa wa ihtiqaruhum lahum suna kuma cin mutunci da keta alfarma ahlul hadis wa tasmiyatuhum hashawiyya suna ce musu hashawiyya wato ƴan kwashe-kwashe wa jahala suna ce musu jahilai wa zahiriya suna ce musu zahiriya wa mushabbiha suna ce musu ai masu masu kwatanta Allah ne i'tiqadan minhum fi akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annaha bi ma'zalin 'anil ilmi saboda su a ganin su abinda suke cewa ilimi shine wannan tattaunawa da suka iya da musu da definition da sauransu kuma wannan babu shi a cikin hadisi da haka hadisi a wurin su a ta'arifinsa na ilimi to hadisi ba ilimi bane wa annal ilma ma yulqihi shaytanu ilaihim min nata'ij uqulihim a wurin su ilimi shine abinda shaydan yake sako musu a cikin hankulan su alfasida marasa marasa lafiya hankalin wa wasawusu sudurihimul mudhlima da waswasin da ke cikin zukatansu wanda zukata ne masu duhu kwarai da gaske وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم أهل البدع والأهواء في قوله الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ينا بياني أكن حكمت أم بدع يكي تيوى حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد hukunci na game da ainihin ashabul kalam ɗan ilmul kalam an yudrabu bil jarid a dinga dukansu da zarbar dabino wa yuhmalu alal ibil a ɗaura su akan raƙuma wa yutafu bihim fil asha'iri wal qaba'il a yawata da su a cikin kabilu da anguwanni wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka kitaba was sunna a ce wannan shine sakamakon wanda ya ba aiki da alqur'ani da sunna wa akhadha fil kalam ya kama dumi da surut al-imamu al-baghawi a cikin sharh sunna ya kawo wannan wa qala al-imam muhammad ibn al-husayn ibn mas'ud ibn al-farra al-baghawi al-imam al-baghawi sahibu sharh sunna wanda ya rasu a shekara ta 516 yake cewa قد مدى قد مدى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومجاهرتهم yace da sahabbai da tabi'ai da malaman sunna a bayansu dukkaninsu sun tafi akan kiyayya da gaba da yin fito na fito da ƙauracewa 'yan bid'a wa qad naqala al-imamu Isma'ilu Sabuni fi kitabihi al-Qayyim wancan malami Ismailu Sabuni a littafin shi mai ƙarfin nan mai daraja mai suna aqidatu salafi wa ashabil hadith ya kawo ijma'a ahli sunnati ala wujubi qahri ahli al-ahwa wal bid'a wa idlalihim ya kawo cewa wajibi ne ahli sunna sun yi ijma'i akan cewa lalle yan bid'a da masoya zuciya a tabbata an karya kashin bayan su an mai da su baya faqala Allah faqala rahimahullahu ta'ala ba'da an sarada aqwalahu bayan da ya kawo maganganun malaman sai ya ce wa hadhihi al-jumal allati athbattuha fi hadha al-juz'i wadannan maganganun da na kawo anan kanat mu'qada mu'taqada jami'ihim shine aqidar su gaba daya su malaman farko lam yukhalif fiha ba'dhum ba'da ba su da sabani tsakanin su akai bal ajma'u alaiha kulliha sun yi ijma'i akai gabaki daya wattafaqu ma'a dhalika ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah sannan kuma sun haɗa kan cewa lalle ‘yan bid'a a tabbata an karya su wa idlalihim an wulaƙanta su wa ikhza'ihim an mai da su baya wa ib'adihim an nisanta su wa iksa'ihim an tumbuke su wa taba'ud anhum kuma a nisanta daga su wa min musahabatihim a nisanta daga yin abokantaka da su wa mu'asharatihim da rayuwa tare da su wa taqarruba ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim kuma a ɗauka guje musu da ake yi bauta Allah ce wa muhajaratin haka nan ƙaurace musu da ake yi bauta Allah ce wa qala al-imam ibn abd al-barr al-imam yusuf ibn abdullah ibn abd al-barr an-namari wanda ya rasu a shekara ta 463 yake cewa fi kitabihi al-qayyim at-tamhid al-littafin shi at-tamhidu lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid yake cewa أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halasta ga musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi fiye da kwana uku ya ma sallama ka ki amsawa ka ganshi ka kauda kai to bai halasta ba inda ya wuce kwana uku illa an yakuna ya khafu min makal min mukalamati sai dai idan kana jin tsoron magana da shi wasilatihi ma yufsidu alaihi dinu kana tsoron idan kayi magana da shi ko kayi alaka da shi zai bata ma addininka donan kana da yancin ka kimshi magana har abada aw yuwallida lahu aw yulid aw yulid bihi ala nafsihi mabarra ko hakan ya haifar maka da wata cutarwa addininka fi dinihi aw dunyahu idan kana tsoron wane in nayi magana da shi ko na kula shi zai kawo min matsala addinina ko rayuwata fa'in kana ka zalika idan haka ne faƙadar khasalahu mujanabatu ko faƙadar khasalahu mujanabatu an sauƙaƙa mushi ya ainihin wato ƙaurace masa wa rubba sarmin jamilin khairun min mukhalatatin mu'udhiya wato su da dama kai shiru ka koma gefe shiru da komawa gefe mai kyau ya fiye maka fiye da cakuɗaiɗe ne da ta za maka cutarwa waɗannan su ne bayanan da ya kawo dangane da abin da ya ambata da cewa wasu daga cikin maganganun malaman farko akan tsoratarwa daga bid'a da yan bid'a wannan dan kadan ne cikin abu mai yawa zamu ga yadda suka bada muhimmanci wajen tsoratar da mu akan biye wa yan bid'a malam yace al-aslul hadi ashar manhajus suluki wal akhlaqi inda ahli sunnati wal jamaa tafarkin ɗabi'a da halaye a gun ahalus sunna wal jama'a ma'ana ana ta gangarowa an yi magana akan Allah da siffofinsa da abin da aka kudirce game da shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da Qur'ani game da sahabbai game da shugabanni game da kaza an ta magana akai yanzu kuma ya gangaro magana akan kuma ɗabi'a da halayenka shi ma yana da alaka da aqida ta musulmi wa min usuli aqidati salafi salih ahli sunnati wal jamaa annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yana daga cikin ka'ida addinin mu dan sharda sun cika wato muna umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna wa'azi da shiryatawa da tankiya da tsoratar da mutane daga barna da nuna musu abu mai kyau dan su aikata amma da sharuɗa wanda sai sun cika ya zama kai da zaka yi wannan hani din da umarnin ya zama akan ilimi kake akan ilimi kake yi ba wai kawai hamasa ce ta saka ba na ɗaya kenan ya zama kuma cewa a cikin wannan abin da kake yi akwai da gaske ne akwai kawo gyara da kore barna sannan ya zama cewa ba wai zaka kore wata barna ce ka kawo barnar tafi ta ba sannan ya zama cewa kar ka je garin kore barna ka cutar da wani abin alkhairi kuma da dai sharɗa da malamai suka ambata wa nuna bi anna khairiyyata hadhihi al-umma baqiyah kuma ahlus sunna sun yi imani cewa abinda Allah ya ambata cewa wannan al'umma tana da alkhairi wannan alkhairin yana nan yana wanzuwa bi hadhihi ash-sha'ir al-mubaraka wanzuwa wannan alkhairi tana karkashin wannan aiki ne na al'amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa annaha min a'zami sha'ir al-islam wad-din kuma cewa shi a al'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar yana daga cikin muhimman tambarin wannan addini na musulunci wa sababu hifzi jama'ati kuma yana daga cikin hanyoyin da Allah ke amfani da su wajen kiyaye al'ummar musulunci wa annal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar min awjabil wajibati ala hadhihi al umma kuma umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna na daga cikin wajibobi mafiya girma akan wannan al'umma kullun ala hasabi taqatihi kowa abin ya wajaba a kan shi ne gwargwadon ikonsa wal maslahatu mu'tabara fi zalika da kuma kula da abin da ya dace a yi da inda ya dace a yi da lokacin da ya dace a yi kowa yana da wani abu da zai yi na gyara a cikin musulmai da gwargwadon ƙarfinsa na iliminsa da ƙarfin faɗa a jinsa da dacewarsa sannan kuma zai yi ne yadda ya kamata وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تعالى Allah yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne mafi alkhairin al'ummar da aka fitar ga mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani daga barin mummuna kuma kuna imani da Allah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin muslim yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani abu mummuna ya gyara shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani in ba zai iya gyarawa da hannu ba to ya gyara da harshen sa fa in lam yastati fa bi qalbi in bai iya gyarawa da da hannunsa ya gyara da kuma harshen sa to ya gyara da zuciyarsa wa zalika afaful iman wanda bai iya gyaran wata barna sai dai da zuciya kawai ya ji damuwa wannan shine mafi raunin imani a cikin musulmi Allah ka tsare wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna taqdimar rifqi fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ahlus sunna wal jamaa suna ganin cewa idan aka zo wa'azi to za a amfani da uslubi mai taushi mai tausasawa shi yafi dacewa tukunna kafin akai ga kausasawa ko fadin maganganu masu zafi sai an fara da magana mai sauki a wajen al'amur bil ma'aruf wa na'anil munkar domin ita kanta gaskiya ɗin tana da nauyi ga wanda bai saba jinta ba to ka ƙara mata nauyi kuma da nauyin kalmominka ya ce wadda watu ilallahi ta'ala kuma ahalus suna suna ganin dacewan kira zuwa ga Allah ya kasance bil hikima da salo na hikima wal mau'idal hasana da wa'azi mai kyau al mau'idal hasana shine wanda zai takaita akan faɗin nassoshin alqur'ani da sunna da buga misalai waɗanda suke sun tabbata kamar da Allah yake cewa qul innama unzirukum bil wahyi da wahayi ake wa'azi Allah ya ce annabi ya ce malaman musulunci sun fasara sun ce kaza saboda kaza saboda kaza shine al-mau'izatul hasana Allah yana cewa a udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan sannan idan ta kama zakai jayayya to kai jayayya da abin da yake shine mafi kyau al-jidal billati hiya ahsan shine abin da za a tattauna don gyaran addini wanda babu fitina ko rikici a ciki wa yarawna wujubas sabri ala adhal khalqi mataki na biyu bayan yin wa'azi bir rifqi wal hikmati wal mau'izati hasana sai kuma suna ganin wajibi ne kai hakuri akan abin da zai riske ka na cutarwar mutane a sa'an da kace ku yi kaza mai kyau ne ku bar kaza ba kyau ne amalan bi qawlihi subhanahu wata'ala don yin aiki da faɗin manzan Allah aikin Allah faɗin aiki faɗin Allah subhanahu ta'ala da Allah yace wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azm al umur wa amur bil ma'rufi kai aiki da umarni kai umarni da kyakkyawa wanha 'anil munkar kai hari daga barin mummuna wasbir 'ala ma asabak kai hakuri da abin da zai same ka inna dhalika min azm al umur lalle wannan samun irin wannan umarni da kyakkyawa da bari da hani daga mummuna da kuma haƙuri akan haka al'amari ne mai girma haƙurin nan al'amari ne mai wahala wa yarawna anna tarka hadhihi ash-sha'irati azima sha'irati azima kuma ahlus sunna suna ganin cewa wannan aiki na al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasa da ake yi da shi da sawarwarar da aka yi masa shine sababan linuzuli azabillahi ta'ala wa uqubati shi yaja Allah yake mana wannan uquba da wannan azaba da wannan ainihin wato horo wastihqaqa la'anati kuma har ma zai iya janyawa zai iya janyowa mutane su cancanci la'ana Allah subhanahu wata'ala wa tarkiha min ahammil asbabil lati tuaddi ila shu'il fasad barin wa'azi barin al'amr bil ma'ruf da nahy anil munkar yana daga cikin manyan sabubban da ke jawo yaduwar barna walin hirafi fi hayatil umma da kuma karkata a cikin rayuwar al'umma qala Allah ta'ala saboda Allah ya ce falamma nasu ma zikiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun Allah yake cewa a cikin ainihin wato suratu al-a'raf Allah ya ce falamma nasu ma zikiru bih yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu tankiya da shi aka musu wa'azi da shi littafin Allah na su kamar wancan da muka ji a baya ai taraku suka yi watsi da abin nan da falar da ke tsakankanin da aka musu wa'azin da aka musu ko kuma ya zama ma'anar shi wato suka yi suka suka ƙi recognizing ɗinsa kamar faɗin Allah wala tansawul fadla bainakum anan annasiya shine rashin itirafi da falala Allah ya ce an jaina alladhina yanhauna 'anil su'i sai muka tseratar da waɗanda suke hani daga mummunan aiki wa akhadna alladhina zalamu muka kama azzalimai bi azabin ba'isin ay shadidin ba'is bi ma'ana shadid al-imam al-qurtubi yana cewa wannan kalma tana da wajihi na karanta ta guda goma wasu na karantawa ba'is wasu bi'is wasu ba'as wasu ba'is gashi nan dai kala daban-daban yace bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun sakamakon munin aikin su wa qala ta'ala kuma Allah yace lu inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama Allah ya tsine wa kafirai cikin banu isra'ila akan harshen annabawan nan guda biyu Dawud alaihi salam wa Isa ibn Maryama alaihi salam cewa zalika wancanan katsini wannan bima asau saboda saban Allah wa kanu ya ataduna kuma dama sun kasance masu ƙetare iyaka ne Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu banu Isra'ila ba sa ganin ana barna su hana da bi isa ma kanu yaf'alun Allah wadare da aikin nan da suke yi na suna ganin ana barna ba sa hanawa وأهل السنة والجماعة أهل السنة حين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتكن أيكم أمرني لكيكاوى da kuma hani daga barin mummuna ahlus sunna sun kasance yaltazimuna fil waqti nafsihi aslan akhara suna kiyaye wata ka'ida kuma daban huwa shine mene alhifazu alal jama'a kiyaye wa hadin kan musulmai wa ta'alifil qulub da hade zakatan musulmai wajtima'ul kalima da hada kalman musulmai wa nabdhul furqa wal ikhtilaf yin watsi da raba kan mutane da sassaba zakatan mutane ana so al'umma musulmai su zama tsintsiya ce madaurin ki daya su zama a wuri daya a hade da tunani daya da tsarin jagoranci daya ba a yadda wani ya zo ya raba kan musulmai da sunan wai shi mai wa'azi ne ko ya kafa kungiya da sunan wai shi mai kaza ne ba wa ahlus sunnati wal jamaa yarawna wujuban nasiha li kulli muslimin ahlus sunna wal jamaa suna ganin wajibi ne duk wani shugaba a dinga wato a duk wani musulmi a mai nasiha me nasiha ga musulmi shine fada mishi gaskiya yi masa abin da ya kamata lokacin da ya kamata ƙulna wata auna alal birri wata ƙawa da taimakon juna akan albir biyayya Allah wata ƙawa albirru idan an mushi wasali ƙasa ya zama aikin al'addini kenan albirru idan aka ce kuma albarru wato mai kirki kenan aka ce kuma alburru sunan wani tsiro ne sananne kamar hatsi haka zaka nan albirru ne قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah yana faɗa a cikin hadisin Muslim yake cewa addinun nasiha addinin Allah shine an-nasiha wato yin abin da ya dace rangwantawa mutane ulna liman aka ce ya manzo Allah wa za ama qala lillah yin abin da ya dace game da al'amarin Allah yin tauhidi sanin haƙoƙin Allah sanin sunayensa da sifofinsa bautawa Allah shi kare yana cikin an-nasihatu lillah wali kitabihi littafin Allah kuma karanta shi da haddace shi da aiki da shi da yada shi wal rasulihi girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bin sunnar shi da taimakon sa da yi masa salati wali ayyimatil muslimina da kuma shugabannin musulmai yi musu addu'ar kirki da ainihin wato yi ga musu gaskiya wa ammatihim da kuma sauran talakawa su kuma a su ma a ga musu gaskiya a musu nasiha وآل السنة والجماعة يحافظون على إقامة شعائر الإسلام آل السنة سنة وغرين كياي غباكي دايا شعائر تنبر مسلنج أيكم مسلنج كإقامة صلاة الجمعة كمان سيد سلر أينهن جمعة دماكو أي جمعة والجماعة da tsayi da sallar jam'i ko da yaushe daga gaskiya alama ahlus sunna tabbatar da samar da masallatai za a dinga sallar jam'i da sallar juma'a wal hajj da yin aikin haji wal jihad da yin jihadi wal a'yad da kuma yin sallar idi guda biyu da sauran iduna kaman a idin babba da karama da istiskai da makamantansu ma'al umara'i ayi tare da shugabanni abraran kanu aw fujjaran waɗannan shugabanni mutanen kirki ne ko mutanen banza amma za a yi sallah tare da su khilafan lil mubtadi'a sabanin yan bid'a wanda suke wasa da sallar jami'i suke daina zuwa juma'a kamar yan shi'a ba sa sallar juma'a ba abin da da misu da ita ba sa ba su da jihadi ko aikin haji ba sai wai in mahdi ya dawo duk haka suke yin waɗannan abubuwa na rashin ainihin hujja wa yusari'una ila ada'i salawatil maktuba ahlus sunna suna gaggawa wajen yin sallah ta farilla akan lokaci wa iqamatiha fi awwali waqtiha fil jama'a da tsaye da sallah a farkon lokaci yin sallah a farkon lokaci a cikin jami'i wa awwaluhu afdalu min akhiri farkon lokacin kowace sallah yafi falala fiye da ƙarshen lokacinta idan an kira sallah da zan lokaci ya shiga to ayi sallah yafi falala fiye da a ce sai an jinkirta wannan shine abin da yafi kamata illa salatal isha in banda sallar isha ita kam nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ba dan kai ya tsananta wa al'ummar shi ba da ya batta shi sulusin dare na farko malam ya ci gaba da cewa wa ya'muruna bil khushu'i wal tuma'aninati fiha suna umarni da anatsu a wajen sallah ai sallah a natse amalan bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala dan aiki da magana Allah da yace قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حقيقة مؤمني سنسا مفلاح سوني ودن سكيين سلسو دا خشوعي الفلاح كما يدى الإمام المناوي كفلاحك هو الفوز بال آآ آآ بالغاية آآ المطلوبة haka ya faɗa ya ce huwal fauzu bilbogyatil matluba fi daraini shine mutum ya samu abin da yake nema a duniyarsa da lahirarsa sai malamai kuma suka raba suka ce a duniya da lahira abin nema kwaya hudu ne kowane wuri na duniya guda hudu shine akwai as-sihhatu al-baqa'u al-izzu al-afiyatu kowa yana neman lafiyar jiki da lafiyar gari da ainihin ya tabbata a yadda yake da kuma ɗaukaka daraja a lahira kuma waɗannan da su ne wadata da baƙa'i da ainihin wato izza haka wannan aka ce alfala da yaren addinin musulunci abinda ake nufi kenan mutum ya samu ɗaukaka a duniya da lahira ya samu cin riba abin da yake nema a duniyarsa da lahirarsa sannan za a ce ya samu alfala shi yasa mutane suke fassara cewa ai in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yaflaha qaumun wallau amruhum ra'a ai an ga wasu mata da suke shugabanci a duniya kuma sun yi abin da ya kamata to shi alfalahu da yaran musulunci bai tsaya akan duniya ba ba duniya kare yake ne ba dan haka waye sanar sheka ko sun yi abin da ya kamata game da lahira waye sanar sheka wa ahlus sunnati wal jamaa yatawasawna bi qiyamil layl ahlus sunna wal jamaa suna wa junansu wasiya suna tuna wa junansu cewa a dinga yin sallar dare duk wanda yake so ya tsira da wurwuri ya shiga aljanna cikin salama to ya dinga nafila cikin dare da annahu min hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda sallar dare tana cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa li anna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallama bi qiyamil layl saboda kuma Allah ubangiji ya umarci annabinsa da ya dinga sallar dare wal istihada wal istihadi fi ta'atihi jalla wa ala kuma suna umarni da a dinga kokari wajen biyayya Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka to shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin sa wajibi ne a gun sauran al'ummarsa kuma mustahabi ne wa na Aisha radiyallahu anha anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqumu min al-layli Aisha kamar da Bukhari ya ruwaito take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar dare idan ya tashi sallar dare din nan hatta ta tafattara qadamahu har kafafun shi su kumbura saboda tsayin tsayuwarsa faqalat aisha sai ta ce masa lima tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake ba kanka irin wannan wahala waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bayan Allah ya ce ya gafarta maka zanubanka wanda suka yi jinkiri da wanda suka saura duk Allah ya gafarta maka qala yace sallallahu alaihi wasallam yace afala akunu afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so ne in kasance bawa mai godiya da Allah ya idan Allah ya baka abu so yake ka gode kallan annabi Sulaimana da Dawud da Allah yace ya ba su kaza ya ba su kaza ya ba su kaza wal Sulaimana riha guduha shahr warahu shahr kafin Allah yake cewa Allah ya ba wa Dawuda abin nan da Allah yake cewa i'malu ala dawuda shukura ya kai annabi dawuda ku yi aikata godiya wa qalilun min ibadish shakur wa li sulaiman riha kaga Allah ya ba su daukaka ya ba su mulki ya ba su kudi ya ba su sarauta ya ba su annabta ya ya musu goma ta arziki mai Allah ya ce ku gode to me godiyar da suke shine annabi Dawud ba wanda yake shewan azumi ba wanda yake shewan sallah kullun cikin azumi yake yau yayi gobe ya sha yau yayi gobe ya sha haka nan sallar dare ba ta wuce shi azumin sa da sallar sa shine mafi alkhairi me Sulaiman yake yi kullun ciyarwa yake aiki shikenan mai arziki ne da wadata ciyarwa ne fa qala rudduha alai qala rudduha alayya fatafika mashan bisuqi wal a'naq an ce dawakai ne dubban dawakai da suka shagaltar da shi inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya ya tsaya yana kallon dawakan nan ana ta fareti da su suna ta wucewa suna ta wucewa har lokacin sallah ya so ya kure masa shine yayi kafara ta hanyar duka ya yanka su ya sadaka da naman gabaki daya fatafika mashan bisuqi wal a'naq to haka suke aikin su ciyarwa da sallah da ainihin azumi to abin da ya kamata duk mai wadata da Allah ya bashi wadata ya taike wadata ilimi Allah ya baka shugabanci sarauta fada aji arziki komai abin da Allah ya maka kai mujarradin lafiya ma da Allah ya maka ai imalu ala dawu da shukura sai kai ta godewa Allah kai ta azumi kai ta qiyamul layl shine alama kana godewa amma yanzu ba ku gani masu masu wadata da mazowa shugabanci da masu mulki da masu tarin ilimi ba su a cikin wanda suke godewa Allah ta wannan fuska mafi yawansu baccinsu kawai suke su ta ɗiba girki dare da rana ɓaruwansu da azumi ɓaruwansu da sallar dare sai wanda malikita yana shi can abinci shi ne za ya fara azumi Allah shi kyauta ustadai aka bari waɗanda za su yi azumin ba sahur su zo buɗe baki babu na karyawa sai dabina hamsin da shuga za su karya ya sha ruwa a bakin masallaci shi kenan kuma ya ci gaba cikin shaidan ya ci gaba da kiran kula'uzai yana kulululu haka Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa ahlus sunnati wal jamaa yathbutuna fi mawaqifil imtihan ahlus sunna wal jamaa suna dagewa su tsira suna yin suna dagewa su kafe ba sa zamewa idan Allah ya jarabce su wa zalika bis sabri indal bala والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء قال الله تعالى yadda ake gane bawa wato yana kan tafarki madaidaici shine zama in Allah ya jarabce shi da bala'i sai hakuri as-sabru indal bala idan Allah ya maka ta jarabawa la tulawunna fi amwalikum wa anfusikum za a yi maka jarabawa akan dukiya da da ranka haziban nasu an yi tura ko an yi kulu amana hum la yaftanun da ire-iren su to sai kai hakuri da bala'in da ya same ka alladina ina sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa shukru inda raha idan kuma ka samu wadata sai ka gode wa Allah ba wai ka fara almubazzaranci ba ko ka fara dagawa ko ka fara karunanci ka dinga ganin cewa kai ka samu da kanka inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihi kai ta'addanci kai tawaye sannan kuma an maka wazi ka ce a inna ma utitu ala ilmin indi wannan shine karunanci jabberanci ne ba alkhairi bane abinda yake so sai ka ƙara kankan da kai ga Allah kuma ka gode masa shi ashkuru fadin sa yafi alhamd ashkuru shine fadi da baki da kuma aikatawa da gabobi shi kuma alhamd yana takaituwa akan fadi da baki kawai da kan an ce ashkuru kullu abinda yake nufi ka faɗa da baki kuma ka aikata da ka wajen iyaye sai ka ji an ce anishkurli wa liwalidayk ba a ce uhmud walidayka ba dan da sai kai da ka tace baba nagode nagode nagode kudin ka kuma ka riki ba ruwanka da shi to wannan bai kai ba dole sai kana yi a aikace ka gode ka yi addu'a kuma ka yi ka saki hannu to abu na uku kuma shine arriba bi murril qaba yadda da dacin kaddara abinda Allah ya hukunta ko mun kuncinsa ko mun wahalarsa ka yadda cewa haka Allah ya tsara ba zai taba faruwa sabanin haka ba wannan suna daga cikin ababe masu muhimmanci da mutum zai tsira ta hanyar su wato yadda da kaddara a godiya a lokacin ni'ima hakuri a lokacin bala'i sai kuma yinayi bari na bari su biyar ne dama ake cewa in an ce kai kai masa da'a in an ce ka bari ka bari duka in an jarabce ka ka yi haƙuri in an maka ni'ima ka gode sannan ka yarda da abin da Allah ya kaddara maka tun farko waɗanda duk wanda ya kiyaye su duk wanda ya kiyaye su in Allah ya so zai tsira a wajen Allah madaukakin sarki malam ya ci gaba da cewa a saboda fadin Allah qala Allah tabaaraka wa ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle masu haƙuri ana ba su ladan su ba tare da lissafi ba to ragowar karatun haƙuri sai a jira malam Abu Waisa ko saboda akwai karatu mai yawa haƙuri kashi-kashi ne akwai mai zurfi akwai mai zurfi sosai akwai na sama-sama ga sanan iri daban-daban akwai wanda ma yanzu an ce babu irin shi an daina yayin shi yayi going into extinction wallahu almusta'an وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذم الجزاء مع إذم البلاء lalle shi wato girman sakamako da gwargwadon girman jarabawa da Allah ya maka wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum dan Allah ya so mutane sai ya jarabce su abun mamaki su ko mutane da sun ga jarabawa su dauka Allah baya son su eh tuni na rasa mene wa Allah arna haka suke cewa god why me haka zaka suna tuhuma Allah to shi kuma Allah in ya so ka ne sai ya jarabce ka hata zazzabi aka ce na annabawa ninka shi ake zazzabi wannan da mutum zai yi malaria ko typhoid ko wani abu makamancin haka kai zafin jikin gare kai 39 40 go ana ganin zazzabi ya kai zazzabi to hala in na wani annabi ne ko wani wali sai ya kai 60 sai jikin shi rude gaba ɗaya kamar ka taba garwashi to abinda za a jarabce ka da shi na yunwa ko talauci shi sai a ninka mai kalli irin talaucin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki Aisha take cewa ana ganin jinjirin wata a ga wani a ƙara ganin wani ba tare da an daura tukunya a gidan ba ba daura tukunya sai dai abinda aka samu dan dabino haka a sha ruwa an samu madaran nono a sha a dan yi dinkin da kuli-kuli amma dai abinda za a daura a dafa sanwa ba a samu wata uku sannan jiba yadda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yunwa cikin shi yake ƙara har sai ya zo ya dinga daurewa da dutse saboda tsananin yunwa a lokacin yakin Ahzab misali haka in yana zazzabi komai nashi ana ninka mishi bala'i sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud yake cewa bawa akwai bawan da zai mutu ran da zai mutu zai zama ya mutu ne babu wani laifi tare da shi ko kwaya ɗaya saboda irin bala'o'in da ya dinga riska a cikin rayuwarsa zai tara zunubi sai Allah ya aiko mishi da wata musiba sai ta karkade zunubin nan yadda ka san bishiya na karkade ganyenta in rani yayi haka wani hatta ciwon ajali da zai jinya da zai ta ajali a rasa kanta ta ki warkewa a sha magani a yi test a yi x-ray a je ƙasar waje a yi tiyata a yi rukuya ciwo ya ƙice ƙicin yawa ya rame ya ɗofe yadda ka san mai cutar ƙanjamau to duk wannan ma hanya ce ta kankare mishi zinubai ranar da zai mutu sai babu sauran zinuban kai malamai suka ce ma hatta azabar da aka ce ana yi mai a kabari sakamakon kukan da mazowan shi suke yi wani bangare ne na kafara gare shi yana cikin bayanan da malamai suka fara haka duk jarabawa da Allah zai musulmi ka karbe ta a matsayin cewa alkhairi ne a ƙarshe gare ka karka damu ka ji kunci ka ga Allah bai kyauta maka ba kalla annabi ayyuba irin jarabawa da Allah ya mishi ya ba cikin hadisi cewa sai dai shekara goma sha takwas bai da lafiya wannan rashin lafiya da yake cewa ayyuba izna da rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa azab sai dai shekara wajen goma sha takwas bai da lafiya yana fama da rashin lafiya a rasa kanta kalla annabi yusuf da irin bala'in da ya shiga yan uwanka su kama ka su na ɗaiɗaye ka su wurga ka a rijiya sannan wasu tsince ka su mai da kai bawa su saida ka kai ka gidan wata mata ta nemi fasikanci da kai ka gudu a zo a ce ƙarya kake a kama ka a kulle ka bala'i iri daban-daban ko mun gane bala'i wani kan wani wani kan wani annabi yusufa haka ya shiga cikin wannan bala'o'i duka me ya kawo mishi da ƙarshe ɗaukaka kalla annabin musa da irin bala'in da ya shiga da aka sa shi a cikin kwando aka fa'iza khifta alaihi falkihi fil yam wala ta wala ta khafi ta zani ina raddu ilayki rajulun min muslim haka akai masa akai masa har yazo ya girma a hannun abokan gabansa ya samu matsala iri daban-daban daga bayan Allah mai da shi cikin ulul azmi minar rusul haka Allah ya hada shi da wasu al'umma wanda su ne musulman fa amma su ma ba su da kirki kullun wahala suke bashi to haka dai haka dai Allah yake jarabtar bayinsa gwargwadon girman su a idan Allah gwargwadon jarabawa da Allah zai musu ya ce famar radiya falahun riba wanda ya karɓa kamar yadda Allah ya jarabce shi zai samu yarda Allah wa man sakhita falahu saqat wanda kuma ya taɓe ya ji haushi ya ji damuwa sai ya samu taɓewa wanda ya dinga tsaki yana jin haushi yana cewa to mu dai rakiya muka yi duniyar nan ko mu sa abin da muka wa Allah ba ka duba ka gani kowa na kwanta mawa shi banda mu mu wannan ƙasa ta mu ina ina ina muka fuskanta a yi ta Allah wadare ana muguwar magana wannan da gaskiya abin da ya ɓata ƙasar nan jama'a mummunan fata da rashin sa albarka wa ƙasa abin da yake so da abin da ka gani ka sa albarka kai fatan alkhairi amma mun ba ma yi in wata doka ce aka fitar da ita ko za ta mana amfani kafin ba an kara duk mun tsine mata albarka za ta mana amfani in wani shugaba ne tun kafin ya hau mun mishi mummunan fata ai ba zai iya ba ai tsohon barawo ne ai mucuci ne ma ai dan luwaɗi ne ai an ce ma kaza ai dan yankan kai ne ma shikenan ba da za a yi wani abin arziki dama ba mu sa rai ba ba mu fatan alkhairi ba zaka ga komai haka ne yanzu ko aure ne zaka yi a cikin dangin ku a ce tun kafin a daura auren da babaka da kanwata da kannan babanka da yayi da kowa kowa ya riga ya tsani mata ana ta Allah wadare da ita in ka da hankali gara ka hakura dan ko ka aure ta ba ta ba ta albarka ba saboda an riga wata albarka an riga an kwashe mata ita saboda baki din da kake gaishe da hadari in haihuwa ce haka a ce ai ba ta haihuwa ai kaza ai ma an ce dama ta bi maza ne tun tana budurwa duk an sha magunguna mahaifa ta lalace shikenan sai ta kasa haihuwa kuma wallahu almusta'an mutane su tara wa kansu zunubi wanda za su iya za su iya hakura da shi ba na dole bane zunubi wa ahlus sunnati wal jamaa la yasaluna Allah albala ahlus sunna ba sa cewa Allah ka jarabce ni ba sa cewa haka wala yatamannuna zalika ba sa fatan bala'i wato cewa in ƙarya yake yi Allah ya mai kaza shine fatan bala'i irin wannan magana zai ta ƙarya yake Allah ya kaza kazan kaza da shi to wannan muguwar magana ce ba a wa Allah wannan li'annahum la yadruna hal yathbutuna fihi amla kai da kake fatan bala'i baka san an jarabce ka zaka iya hakuri ko ba zaka iya ba walakin idabtulu sabr amma idan aka jarabce su din sai su hakuri wani karkai fatan gamuwa da 'yan fashi ko kidnappers ko 'yan sanda masu dukan mutane ba ka sa abin da ka musu ba kai ka fatan gamuwa da su la ta tamannau liqa al'adu ga yanan zai kawo mana qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace la ta tamannau liqa al'adu was'alullaha al'afiya ku dai ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya fa idza laqitumuhum amma idan kun gamu da su fasbiru har mata iyayenmu ga sanan karki dinga fatan cewa ha ba kishiyar banza Allah ya kawo ta wallahi za ta zo ne mu buga karki wannan fata za ta mano liƙa al'adu amma idan Allah ya jarabta ki aka kawo sai ki hakuri kun mun gane karki fatan ta baki san ko in ta zo ta kwace mijin ki zama yar kallo sai dai ki shiga daka ki ta kuka kina majina ba baki sani ba baki san irin nata sihirin da nata bala'in ba ke dai karki fata haka ko kuma kin ga wata an yi mata ta kasa ki ce ina ma da ni ce da sun gani wallahi aini ba a ma haka karki wannan duk yana cikin ka'idar la ta tamannau liqa al'adu ko mun gane karka ce ni wallahi ran da duk muka da yan fashin nan ko yan kidnappers nan wala ranan kashin su ya bushe ai ba su isa ba wajen kana da maganin bindiga karka yi fata la ta tamannau liqa al'adu ka'ida ce muhimmiya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a bar mu saurara anan saboda ƙure lokaci sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi